رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 28 ga watan safar hijira tana da 443 wanda ya dace da shida ga watan goma miladiya tana da 2021 aha masha Allah Allah ke mun gane ya ce yau aha za mu fara darasin fikin malikiya Allah ba da lafiya za mu shiga fikin darasin fikin malikiya a littafin akrabul masali babun fi bayani hakikatin zaka babi zai karantar da mu bayanin hakikanin azzaka azzaka ba za ka fassara shi da yanka a hausa ba saboda ya kunshi abubuwa da yawa shi yasa ma a nan yi tarifin shi yace azzakatu abinda ake nufi da azzakatu wahiya shine as-sababul muwassilu li hilli akli al-haywani ikhtiyaran sababin da zai sadar zuwa ga halasta cin naman dabba a bisa zaɓin mutumin da ya wannan abin wannan shi ne azzaka anwa'un shi kuma yana da nau'o'i kala-kala ba wai yanka kaɗai shi ne azzaka ba na farko dai zabuhun akwai yanka ɗin a danne dabba a yanka wuyan dabban shi ma ɓangare ne na ainihin azzakatu ɓangare ne na hanyar da zai sadar zuwa ga halatta naman ainihin dabban da aka yanka a ci. to menene zabu ya ce wa huwa shi ne ƙaɓa'un mumayyizin yankewan mumayyizi idan muka ce mumayyizi shi ne mutumin da yake da hankali ba ma'aukaci ba ba yaro ƙarami wanda bai yi hankali ba ba sumamme ba ba ɗan giya wanda yake cikin ainihin maye ba wanda yake rarrabewa ya san abin da yake yi kaga babu sharaɗin balaga ya ce mumayyizi kawai musulmin sannan ko musulmi ne au kitabiyin ko ba kitabi alul kitabi kirista ko ba yahudi ya yanke jami'al hulkumi yanke baki ɗayan makogaro walwada jeni da jijiyoyin jannaye guda biyu jijiyoyin da suke gefe-gefe na ainihin wuya dole sai ya yanka wayannan jijiyoyin tare da makogaron sannan abin da ya za a ɗauke shi a matsayin yankan da ya halatta a ci wannan naman dabba kuma yankan da zai yi din minal muqaddami yanka ta gaba kar ya datso ta wuya dan ya datso ta baya zai yi gaba sai mu ce to ai ya riga ya yanke lakar ya zartar da makasanta kafin ya je gurin da ake yanka dabba ta zama mushi saboda haka dole ya yanka ta gaba bi muhaddadin hakanan kuma in ya zo yankan yanka da abu mai kaifi ba abun da za a yi ta dirzawa har ya zama rauni ko ya faffasa gurin ba a'a ya yanka da abu mai kaifi wanda wannan abin zai yanke wa'annan abubuwan da aka faɗa. bila rab'in qabla tamami hakanan ba tare da ɗage abin yankan kafin ya cika yanka ba kaga nan muhaddad ba yana nufin hadid bane fa kawai hadid din shi ake kaifuwa shi yasa aka bada sunan kaifin ga ainihin hadid amma ko me ko itace ne ko dutse ne ko karau ne ko menene in dai yana da kaifi zaka iya yanka da shi duk da dai a gaba zaka ji an ce mustahabi ne ka samu karfe din larab in kabla tamami hakanan bi larab in ba tare da ɗage hannu kafin ya gama yanka ba biniyatin kuma ya yi wannan yankan da ya taro wa'annan sharɗan ya tabbata biniyatin da niyya lokacin da zai yanka ɗin ya yanka da niyyan halasta naman wannan dabbar ko da wa'annan abubuwan gaba ɗaya sun samu amma wanda ya yankan ba ya yanka da niyyan halasta naman dabban ba ne yanzu misali kai ne ka kiwata ragunan ka manya manya wajen guda talatin wanda kowanne a irin laye zai kai dubu ɗari biyar dubu ɗari hudu kawai sai wani ya biyo dare ya fada cikin garken kawai ya rike yankawa musulmi ne ya rike yankawa sai da yanke dabbobin nan gaba ɗaya zuwa to yanzu ba zan sha nemo mahauci saboda mai shi wanda yankan nan ai ba yanka dan ya halatta maka bane ya yanka dan mugunta ne dan ya karkashe ba za a ci ba yawwa dole sai wanda zai yanka ya yanka da niyan halasta wannan dabbar amma yanka da niyan kawai dan ya kashe dabbar ba za a ci ba wala yadurru yasiru faslin ko da kaji mun ce bila rabin qabla tamami yasiru faslin dan sassauƙan rabe tsakani wala ya durru baya cutarwa walau rafa'aha ikhtiyaran koda da zaɓin shi ya ɗage yanzu misali mutum ya ɗauko kaya ɗaura yana yanka sai ya ga wukar ba ta yi marba wani iya ɗauko mun wukan na ɗaki da ya ɗauko sai ya cire wannan wukan ya ajiye ya karɓi wancan ɗin ya ɗaura to duk yanka yayi kai ko iftiyari ne ma yana yi yaji duk jijiyoyi sai ya ce kai bari dan huta sai ya dan cire dan sakan kaɗan sai ya sake miyarwa kaga wannan iftiyaran ɗinsa ne ya cire to duk da haka tunda dai ainihin ba a samu fasil yawa ba iyayi wala tujzi'u mughalsamatun mugalsama ba ta wadatarwa wato galsam din mako abin nan makoko akwai wani abu da ake cewa makoko yana saman makogaro to shi wannan makokon lokacin da mutum ya zo zai yanka dole zai ja shi bangaren kai saboda shi yana kan makogaro ne idan ka jawo shi bangaren jiki sai ka yanka saman shi ka gama ka yanke makogaro ba shi kuma sharaɗin yanka dole sai an yanke makogaro saboda haka mugalsan shine wanda aka ja makokon ya koma ƙasa aka yanka saman shi to yanzu wannan yankan ya zama mushe tunda ba a yanke makogaro ba wala me wala nisfal hulqumi hakanan bai halatta ba idan mutum yanke rabin makogaro alal asahi a bisa magana mafi inganci kaga ne yace alal asahi saboda ko a mutasar in ka duba zaka ji yace akwai kaulin da ya nuna in ka yanke rabin makogaro da rabin jijiyoyin jannaye ya halatta to amma ne yace alal asahi dan ka yanke rabin makogaro bai ba dole sai ka yanka gaba da to wannan ɗaya daga cikin nau'o'i na azzaka kenan ba sannan akwai nau'i na biyu wa naharun suka menene suka wa huwa shine ta'anun bilabbatin suka a ainihin labba labba shine dan kwarman din da yake saman karankarma karankarma wayannan kasusuwan na kirji tsakanin su da ainihin dokin wuya ko kuma ainihin tsayin wuya akwai wani rami wannan rami shine lubba idan aka zo za a soke dabba to a samu abu mai tsini sai a soka a wannan ramin a barma har ainihin a tabo jijiyar a tabo zuciya da an ce wannan hanya ne wanda yake kusa da jijiya wanda ana burmawa an tabo jijiya dabba za ta faɗi ta mutu to wannan shi ma wani nau'i ne na ainihin azzakatu nau'i ne na hanyar da ake halasta cin naman dabba kamar raƙumi da zarafa akewa wa sharɗul kitabi sharaɗin ba kitabe can ba mun ce musulmin au kitabiyin ba to in musulmi ne kam ya taro wayannan sharaɗan ba ya taro wayannan sigobin ba wani ainihin magana akan shi amma ba kitabe ne bayan ya haɗa wayannan ainihin abubuwan sigobin an ya zuba ma ya hillu lahu bi shar'ina sharaɗi ne sai ya yanka abin da ya halatta shi ya ci bi shar'ina a shari'an mu ai a shari'a mu din ka duba a Qur'ani akwai abubuwan da Allah ya bayyana mana cewa ya halatta ahlul kitabi su ci akwai abubuwan da kuma ya haramta wa alal ladzina hadu haramna kullu zi zubur to idan ya yanka zi zubur mu kaga zi zubur halin ne a wajen mu in aka ce zi zubur shine dukkan dabban da ya tsunshi yake haɗe ba a buɗe ba irin su agwagwa da sauran dai dukkan dabbobin da in sun yaga za ga yatsunsu akwai nama a tsakani to wannan su an haramta musu to irin wannan gashin muhalin ne amma ahlul kitabi yanka ba za mu ci ba saboda me saboda shi bai halatta ba a ainihin cin shi bai halatta ba a shari'a mu abin da yace abin da yasa yace bi shar'ina ba ruwan mu da bayanin shari'an su a wajen su da suka yi wanda bai zuwa qur'ani ba wannan na qur'ani wanda qur'ani ya tabbatar mana cewa haramun ne su ci idan gashi ba shi haramun ne su ci idan ainihin ya tabbata irin wannan suka yanka ba za mu ci ba. Wa an la yuhilla bihi li ghairi Allah ta'ala hakanan kuma sharadi na biyu na alul kitabi wani ya cika wayannan sifofin kar ya daga wa an la yuhilla bihi li ghairi Allah ta'ala kar ya daga murya ya kira sunan wani Allah lokacin yankan idan lokacin da ya zo yankan ya kira sunan wani gunki ko ya kira sunan Yesu ko ya kira sunan wani dai yayyan kan ko shi ahlul kitabi ne ba za mu ci ba saboda ya zo a naskin Qur'ani ko walau istahallal mai tata in ya hada wayannan sharadan ko da yana halasta cin mushe ba ruwan mu da cin mushen shi wannan Allah ne yake ya halatta mu ci fa shardu shi dai sharadi shine Allah ya giba kar ya faku yayyan kan ba ma gani tunda in yayi yankan ba ma gani ba mamaki ya yanka irin yankan da bai halatta mu ci ba saboda haka in suna so mu ci su kira mu mu zo muna gani su yanka in sun yanka sun bi daidai yankan yadda aka ce mu ci sai mu ci la tasmiyatuhu amma ba sharɗanta bismillah shi ba wai a to in dai kana so mu ci in ka zo kai bismillah ya ce to bismillah ba addinin ku bane saboda haka mu ma ba ce dole sai sun yi bismillah ba yawwa in dai muna gani ya yanka ba matsewa waye ba ba kashe waye ba ba abin da aka ce ba a yi ba za mu ci eh a dama ai bismillah din a haƙƙin mu ne shi ko ba bismillah yanka zamu ci shi ai bismillah din ba dole bane shi mai ruwa a addinin addinin shi kace me masu cewa ko da ya ce isa ko waye ya yanka a wato abin a biyu ne za mu zo kan shi yanka dan wani wannan makaruhi ne a ci yanka dan isa yanka dan gunki kaza yanka dan ya ce ya yanka dan abu kaza wannan makaruhi ne a ya ambata suna a inda ya kira sunan ya yanka muta a malamai suka ce ba za a ce ba saboda ya zama an yi gairin layi kenan ko yawwa saboda haka inda lokacin ya yankan ya yanka da sunan wani da sunan wannan wanda yankan ba za a ci ba amma ya zo yankan bai yanka da sunan wani ba amma yanka dan wannan to wannan za a ci za mu zo kai shi eh?
Allah ya san abin da suke gaya sannan ya halatta mana wanne akwai masu malamin da suke cewa zai halatta in suna ce Allah ya san abin da suke gaya sannan ya a kamar ya abin da suke gaya a su din su a addinin su a addinin su akwai cewa in za ku yanka ku kira sunan isa Addinin annabi Isa ko ne?
suke cewa ya annabi ya zukurun Allah inda zabi ya shi ne to ya zukuruna Allah inda zabi ai ba tasmiya kadai bane ya zukuruna Allah tuna Allah ma ko kuma yi dan Allah ma ba ya zukuruna Allah bane halatta. Allah shari'i na risala wannan abu.
eh eh a a sharhan wannan ma ya zo a sharhan wannan ma in ka duba Abu Gatu Salik din nan zaka ji yana cewa wakila Mhm.
a karkashin wannan kilan zaka ji ya ce ya halatta ko sun kira sunan Isa a ce yawwa wannan duk akwai amma a kila ya kawo yawwa ya kawo akan cewa ko sun kira sunan Isa ya halatta a ci eh
a wani dole shi yake ko ba mu dutse ba Eh?
in musulmi ya umurce shi yake bismillah
to kaji ko kuriya ma harrama alaihi bi shar'ihi kaji ba amma makaruhi ne cin abin da ya haramta a gare shi bi shar'ihi a can shari'a sa shi ya gaya mana yace kaga irin su kaji din nan mu ba addinin mu ba a ci ai mu Allah bai ce mana ya haramta musu ba shi ya gaya mana to wannan dan ya yanka makaruhi ne amma za mu ci ya yanka kaza ya za ka ci ba kun ci abin da ya haramta addinin ba ai kaza ma mu haramun ne kawai na yanka zan ci ne ka ci kawai saboda me saboda a shari'an mu bai zo cewa Allah ya haramta musu cin naman kaji da sauransu wa shira'u zamihi haka nan makaruhi ne siyan yankan alul kitabi wa jizaratihi da kuma ya zamo jazir ya zamo jaza- ya- ya zo ya maka jazara ma'ana ya zamo shine mai yanka nan jazara ba wai ana nufin fiɗa bane fiɗa kan bayan an riga an yanka na addinin musulunci kowa zai iya fiɗe ma amma shi din ya zamo shine mai yankan makaruhi ne eh eh kaman fawa ya zamo shine mai yankawa ya gyara ka bai'in kaman siyarwa wa ijaratin da suhurtar da kai lika idihi da kaman idin shi misali za a yi idi ne na alul kitabi sai ka daidaici wannan idin ka je ka kawo kayan da suke bukata a matsayin ka na dan kasuwa ka zo ka kawo kayan da ake bukata ranar sallan su to wannan abin da kai din makaruni ya ya zama kaman daurewa ƙarya gindi ko kuma kai din nan akwai ainihin abubuwan da idin su suke bukata kai ka iya abin kawai ka je ka gaggiya musu da Allah in sun tayi ne masu kira ka zaka zo kai wannan aikin duk wannan makaruyi ne ga musulmi tunda duk zai zama kaman kaskanta musulmi musulunci ne da kuma yarda da abin da suke yi كرم العلي ياسين وإجارة نعم وإجارة مثلي كعبدي lika idihi lika abdihi ya samu ku a lika idihi me ya samu ku ku eh amma lika idihi shine mai kyan eh yawwa hakan ka ce li- wa ijaratin ni ka abdihi ijara ga kaman bawan shi wato zaka surutar da kanka ga bawan ne kaga ba shi bane wa ija- bai'in wa ijaratin ni ka idihi ga kaman idinsa ka daidaici lokacin idin yanzu ba akwai masu haka ba za ka ga lokacin kirsimeti mutum zai je siyo kayan da suke bukata ya kawo don yin ciniki wannan duka makaruhi ne musulmi ya yi wa sham yahudiyin hakanan ainihin kitsan ba yahude makaruhi ne mutum ya ainihin kaga ayyukrahu kullu ma yu'azzimu bihi sha'nahu li'annahu min qubayli i'anatihim ala baladi wa ishhari adyanihim shine likaidi din wa sham yahudiyin hakanan siyan ko kuma karban kitsan ba yahudiye makaruhi ne kaga ai آه وعلى الذين هادوا به حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا حرمنا عليهم شهومهما to kaga wannan kitsan Allah ya haramta musu su kaga ai ba yankan aka ba dabba aka haramta ba kitsen aka haramta wannan kitsen mu musulmi ba haramun bane a wajen mu amma a matsayin ka na musulmi ba yahude ya yanka ainihin dabba sai ya cire kitsen zai zubar sai ka ce ba ni wannan makaruhi ne saboda za ka kaskanta kanka ya zai bai hude ma zai zubar da abu sannan kai ka karba ka ci wa zabihin li isa ka ji ba maganan ka wa zabihin li isa hakanan makaruhi ne idan aini yayi yanka li isa domin annabi isa yace wannan saboda yesu zai yanka saboda yau aini tunawa ne da ranar haihuwar yesu sai ya yanka to kai musulmi makaruhi ne ka ci wannan awil salibi ko kuma ya yanka dan wani gunkinsa dan wani gicciyen shi ko wani abu ya yanka to kai musulmi makaruhi ne ka ci wannan yankan wa zakatu khunsa hakanan makaruhi ne cin yankan mata maza wa khasiyin da dandakakke wa fasikin da dan iska fasiki wayannan kowanne yanka makaruhi ne kai mutumin kirki ka ci wannan yankan saboda kyamar su da ake to wannan kaga nau'i na biyu kenan na ainihin azzaka sannan nau'i na uku akwai wa aqrun rauni wa huwa aqru shine jarhu muslimin mikantawan musulmi mumayyizin shi ma musulmi ya zama mumayyizi ya mikanta wahashiyan naman dawa wannan dabbar al'ada a jeji aka santa sai musulmi ya yi mata rauni wannan raunin ya kai zuwa ga kisa to yanzu kai musulmi za ka iya cin wannan naman dabbar ba mushe ba ne misali musulmi ya harbe ta ko ainihin ya jefa mata wani kibiya ko ya yi wani abu ne ya fasa jikinta wannan raunin har ya kai zuwa ga wannan dabbar ta mutu za ka iya ci shi ya muke cewa farauta ba gaira matsadurin alayhi illa bi usulin amma fa ko naman dawa din kafin amar rauni ya mutu a ci sai idan ba za a samu iko a kan shi ba sai an sha wahala yanzu misali kamar irin su fakara irin su gada irin su zomo ai kaga ana cewa kowa ya ci zomo ya ci gudu ne ko me to irin wannan wanda kafin ka kama a ce ka yanka din za a sha wahala to irin wannan dan ka harba ya je man rauni wannan raunin ya kashe za a ci kaga mafhumin maganan ko naman dawa in dai har an kama shi ko an mar ainihin abin da ba zai iya gudu ba kamar yanzu misali ka buge shi kaban shi ya karye gashi ranga ranga a hakan sai ka ja gefe ka cilla mar kibiya ya mutu ba za ka ci ba saboda me saboda ka samu iko akan shi wanda za ka iya yankawa la kafirin ka ji can ya ce wa huwa jirgu musulmin ko ya ce to la kafirin banda mikantawan kafiri saboda me saboda shi kanshi farauta din a ci naman farauta ta hanyar yin rauni ai ruksa ne shi ko kafiri ba a mar wannan ruksan ba saboda hakan kafiri ne ya farauta an dai bai kawo da rai an yanka ba ba za a ci ba kuma kafirin nan fa walau kitabiyan ko da ba kitabe din ne ba za a ci ba saboda haka farautan alul kitabin dai ba ya kawo a raye ba ba za a ci ba sannan wala insiyan sharada banda dabban gida wanda ya zauce ya koma jeji yanzu misali wani katon takarkarin sa ne kawai ya koma jeji ya zamo da kafan shi duk wanda ya tinkare shi zai soke shi rubba ma ya kisa to irin wannan ba zai yi a cewa a ja kibiya a sake mar irin na farauta an kashe a ci ba zai yi ba sai dai ku san dubaran da za ku yi ku kamo shi aw taradda bi hufratin ko kuma ya fada cikin wani rami wani katon rami ya sai ga wani katon san ku a bana wajen dubu ɗari takwas aka siya za a yi watan da layya kawai sai ya fada cikin wannan ramin gashi yana ta dawo wuri a ramin ba hanyar da za a bi a kama shi a yanka duk wanda ya shiga ana ganin sannan ba zai bar shi ba to yanzu ba zai yi a ce a harbe shi a ci ba yawa sai dai ku san hikimar da za ku yi a yanka shi amma da harbi kan ba zai wajen dabban gida ne ba a cin naman shi ta hanyar harbi sannan shi musulmin da ya yi wannan raunin bi muhaddadin ya yi raunin da abu mai kaifi abin da zai keta jiki jini ya fito amma banda abin da yake mai banka kamar yanzu ka- sanda ko wani dutse ko wani abu abin da in ya je din zai fasa fata jini ya fito to wannan ba za a ci ba sai an same shi a raye an yanka shi yasa ma zaka je ko a kananan uh, littafai zaka ji suna cewa farautan bunduk ba a ci bunduk din shine ainihin irin bunduk na asali wanda ake ainihin harbin shi da dandan kuwa busheshe za ga irin ƙasa busheshe mai tauri din nan za a saka sai a harba sai ya je daki jikin abin to wannan ko yayi rauni ya fitar da jini ba za a ci ba saboda wannan dutsen ba muhaddid bane sai dai malamai suka ce bindiga ne yanzu wanda yake amfani da arsashi akwai malaman da suka bada fatawa za a ci farautar shi saboda me saboda dama ai farauta zubar da jinin ketawa da zubar da jini ake nema wannan arsashin aikin da yake har yafi na abu muhaddad din saboda ana harba zai je caki gurin ya kasa kuma ainihin jinin ya fito saboda haka wasu malamai sun ce farautar bindiga na arsashi ya halatta shi aha aw haiwanin ullima hanyar guda biyu ne hanya na farko musulmi ya mikanta wannan dabbar da ainihin abin da yake da kaifi ba au ko kuma haiwanin dabba da musulmi zai je farautar da shi amma sharaɗi na sifan wannan dabban ya zama ullima an koya mishi farautar wama allamtum min aljiwari mukallibin saboda haka sai ya an koya mar sai dai shi wannan ilimin na kare ba wai ilimi ne wanda za a kai shi makaranta a dade ana yi ba kawai ilimi ne na cewa in an umurce shi zai aikata abin da aka umurce shi ana hana shi zai kame daga abin da aka hana shi ana samun wannan kare ya zama malami za a iya farauta shi min ƙwairin wai haiwan din min ɗairin shine kaman tsuntsu kamar irin su shawo da ake farauta da su au gairi ko ne kamar irin su ainihin ah, kare da ake farauta da shi duka dai in an koya mar farautan ana umurtan shi zai abin da aka umurce shi ana hana shi zai kame hannu to za a yi farauta da shi musulmi ya da shi za shi famata qabla idrakihi sannan kuma abun farautan da ka harba kafin a yadda ka ci ko da ka sake dabban ka je kashe kafin a yadda ka ci sai idan abin ya mutu kabla idrakihi kafin riskan shi amma idan da ka harba kana zuwa ka samu abin a raye ba zartar da maka san shi ba ko karen naka da ka aika ya ji ya bubbuge abin ya karya amma ka zo ka samu abin a raye to yanzu in ka bari ya mutu ba za ka ci ba dole sai kayanka sannan in arsalahu min yadihi kafin mutum ya ci farautan da dabba ya je farauto sai idan ya saki wannan dabban a hannun shi ne dama kai mai farautan karen naka yana hannunka sai ka hango abin farautan sannan za ka nuna wa karen sai ka yi bismillah ka sake shi amma idan karen ba hannunka yana can sai ga abin farautan wai sai ka daka matsawa ka ce ya je ba zai yi ba dole sai a hannunka ka sake shi wannan farauta na yanzu ba zai yi ba ke saboda me
ai duka da kan Ba hannun su yake ba?
a'a ba hannun su yake ba eh ya suke yi yana yana a sake suke ko karnukan kawai a sake suke sai dai ya sai da lokacin da ana ga wani dabba wani lokaci ma zai ga karin ka yana bin wani kawai ya bi shi ba bari mu zo dai mu gama dai tukuna a gane aw min yadi gulamihi ko kuma karen ya zama yana hannun yaron shi saboda yaron naka ai wakilin ka ne kamar yana hannun ka ne sai ka bi wani ya sake da kai bismillah in kai wannan bismillah yaron ya sake kamar kai ka sake walam yashgal bi ghairihi kaga wannan duka fiqhun farauta din ne dokoki ne na farauta wanda duk mafarauci dole sai ya zo ya karanta ya fi kaida ba yace walam yashtagil bi ghairihi qablahu sannan karen da ka sake din ai ka hango abin farauta ne ka nuna mar dama yanke karen malami abin da ka sa shi zai ba to yanzu da ka nuna mar ka sake din sai in bai shagalta da wani abin farautan qablahu kafin wannan ba amma yanzu misali ka hango barewa sai ka saki karen kai bismillah ka nuna mar barewan yana gudu yana gudu yana gudu sai ga wata fakara ko wani zomo sai ya buge ya kama ya dan cici sannan ya bi ya je buge wannan barewar ba za ka ci ba saboda me saboda wannan zomon ko wani abu da ya buge a hanya din wannan bismillah naka da wannan umarni ya kare akan wannan sai in ka sace zuwa ka kama shi ka sace bismillah ka sake shi aha wa'adimahu sannan kuma idan karen ya je ya kamo dabban ya kashe kafin ka ci sai in yayi wa dabban jini walau bi uzinin ko da kunne ya karta dole sai mun ga jini ya dan fita amma yana zuwa ya mar ainihin karfi ya banke shi ya doddoke shi ya tattaka shi ya mummurza shi har ya kashe shi ya kamo ba za shi ba ya zama mushe dole sai a abin da ya mar din akwai zubar da jini ko a kunnen shi ne a ga jini ya fita sannan za a ci wa alimahu minal mubahi sannan shi mai farautan lokacin da zai sake karen sai in ya san abin minal mubahi yana daga abin da ya halatta a ci naman shi amma yanzu misali lokacin da ka hango dabbar sai ka ce kash ga wani alade sai ka ce kai duk da alade ne ai ba za a nan ba bari in bar karen kai bismillah ka saki karen yana zuwa ashe naman ashe ainihin bauna ce to yanzu ba za ka ci ba kaga bauna ya halatta cin naman shi amma kai lokacin da ka sake ai ba ka itikadin dabban da ya halatta a ci naman shi kai ka sake ba za a ci ba shine la in a wa alimahu min al mubahi wa in lam ya'lam nau'ahu in biyar ya san dabban da ya sake a kai din halal ne ko da bai san wani iri bane minhu daga cikin ainihin dabbobin da suka halatta hikin ba sai a bari shi a rabu da shi idan a bari bone ka gane zai mun ciwa shi wani aha ka gane yanzu misali idan lokacin da zai saki karen ya hango naman dawa fut ya wuce fakara ne ko barewa ne ko gada ne shi dai bai gane menene ba amma dai tabbas ya san naman farauta ne wanda ya halatta a ci naman shi ba shi ya halatta a ci naman shi to yanzu wannan in ya sake zai ci ba lalle ne sanin nau'in ba amma kasancewa irin dabban da ya halatta a ci naman shi ne lokacin da ka sake dabban farauta wa in ta'addada masiduhu kuma koda abun farautan sun yawa a wajen misali ka hango namun dawa ne yawa za su can a wani duhuwa kawai za ka iya bismillah kan mai uwa da wabi sai ka sake karan duk wanda ya je kama ya kashe kawai za ka ci amma shi ma a nan inna wal jami'a lokacin da zai sake siyaniyan kan mai uwa da wabi shi ne a hausan sun ce kan mai uwa da wabi kawai za a cilla abin wanda Allah ya sa wasu za ta yi wabi a kamo shi to in wannan yanya zai amma in yayi niyan bare wancan yana zuwa bai samu barewa sai ya buge gada ya dauko ba za ka ci ba wanda kai niyan akan shi bismillah ka za ta tsaya wa illa yace amma in bai yi niyan duka ba fa ma nawahu wanda ya yi niyan kadai shi ne ya kamo zai ci shi ma da sharaɗi na biyu in sadahu awwalan in ya farauto shi da farko yanzu misali ga zomaye ga bareyi kai ka san zomon an kamo ba wuce dubu biyu amma barewa dubu talatin kawai wai shi karen kuma ka san yana jin magana sai ka sai ke ce bismillah bare wancan yana gudu yana gudu ka ga zomaye ga su ga barewar maimakon ka ce kan mai uwa da wabi ka ce barewan can yana zuwa kan ya samu barewan kawai sai ya buge zomo ya kakkarta ya ajiye wai wannan raban shi ne bi kan barewan ba za a ci ba dole sai idan lokacin da ka sake shi bai shagaltu da ainihin wani abu ba sai da ya je ya farauto ma naka la in taraddada amma ba zai ci ba idan yana taraddudi fi hurmati cikin haramcin wannan dabbar gashi zai saki karan amma yana taraddudin anya wannan kuwa ba bauna ba ce kai amma kuma ba akwai aladu a jejin nan watakila alade ne a hakan ya sake ba zai ci ba saboda yana taraddudi aw fil mubihi ko kuma yana taraddud cikin abin da ya halasta wannan dabban in sharaka hu gairu idan wani kare ya in wani shi yayi musharaka da shi shi wannan mai farauta misali harbi suke suna harbi sun hango abin farautar shi ma ya ja kibiyan su ya harba wannan ainihin abokin tafiyan shi ma arne ne ya ja kibiyan shi ya harba da aka je kawai sai aka samu kibon gashi nan sun caki dabban farautan kuma ta faɗi ta mutu to yanzu wanne ne cakan shi ya kashe wannan dabbar in ya tabbatar da nashi ne ya kashe zai ci kamar yanzu misali da ya je sai ya samu nashin ya ce kwari ya tafi zuciya shi kuma na wancan arnan a kafan ya karta kaga wannan ya tabbatar da nashi ne amma idan bai tabbatar ba yana taraddud ba zai ci ba dole ya bar wa arne ya ci abin shi ka kalbi kafirin kamar da ya tarayya da karen kafiri karen kafiri da karen musulmi ne aka sake su suka je suka kashe tare musulmi ba zai ci wannan dabbar ba aw gairi mu'allamin ko kuma karen da ba malami ba ka saki karenka wanda ka koyar sai suka yi musharaka da karen da ainihin ba koyar da shi ba suka je suka kashe tare to dukkanin ka kana taraddud wajen wanda ya halitta din ba za ka ci ba aw tara khafi atba'ihi ko fitti ba ko ko kuma ya jinkiri cikin bin wannan ainihin karen dama shi ka'idan farauta in fa ka saki karen to dole kai ma aiki ya same ka ka ruga ka bi bayan karen saboda yana bugewa ka yanka idan ka yi jinkiri baka bi bayan shi ba ya je ya buge har ya kashe wanda kaddara da ka biyo shi zaka iya zuwa ka samu abin a raye ka yanka sai mu ce ba za ka ci ba dole ne sai ka baka yi jinkiri ba wajen bin wannan ainihin dabban da ka aika illa an ya tahaqqaqa annahu la yalhaqahu ko sai dai idan ya tabbatar da annahu cewa shi la yalhaqu ba zai iya riskan shi ba ko da ya bi ya san halin karansa duk inda ya aika karen kafin ya je ma karen ya kashe kuma gurin karen ba zai iya riskan shi ba to dalilin wannan da ya saki karen kawai ya kama tafiyan shi a hankali yana zuwa ga yi karen ya yi kace kace har ya cinye dan wani karen ma ya san abin da baka so sai ya yi kokari ya ci cinye wai nawo ya bar ma naman da kake so in ka zo ka ci to in irin wannan ne zaka ci tunda ka tabbatar da karen ba za ka iya iskan shi ba aw hamlal alati ma gairihi ko kuma ya dauki alan yankan tare da wani shoyi yana faɗin dalilin da yasa bai samu yankawa ba da ya gudo ya zo ya samu karen zai- za- ya zo ya samu dabban zai same shi a raye ya yanka ya jinkiri bai biyo ba har karen ya kashe ba zai ci ba hakanan kuma in ya ba da kayan yankan ga wani misali yana tafiya da yaron shi sai ya ba da wukan ga yaron sai ya ruga ka- ya- ya kora karen karen yana bi yana gudu yana wa karen kirari ana tafiya ana tafiya ga kare ya buge ya je ya kama dabban farautan yana kokarin a kawo wukan ya yanka har kafin yaron ya kawo abin ya mutu ba za a ci ba saboda me saboda da ya rike wukarsa bai daura wa wancan wanda ya daura wa ba kaga ai yana zuwa daga ya kama zai yanka kafin wannan abin ya mutu shine au hamlal alati ma ghairihi au bi khurjihi ko kuma ya dauki ainihin abin yankan a cikin jakarsa rufaffiya wanda bude ta zai bada wahala ya zo ya samu dabban gashi karen ya buji amma bai zartar da makasa ba garin ya yi kokarin kiciniyan bude wannan wukan ya dauko wannan jinkirin har ya sa abin ya mutu ba zai ci ba saboda duk wannan ya yi sakaci au bata ko kuma ya ya kwana da ka harbe shi gashi kana gani ya ji ya caka amma da ya fada rukuki kai ta nema kai ta nema baka same shi ba sai washe gari ka zo ka same shi a mace nan ma ba za ka ci ba saboda me saboda ba mamaki cikin dare ne wani abu ya kashe ba wannan harbin naka ne ya kashe shi ba ausa damahu ko kuma karen banke shi yayi irin kare mai karfi din nan yana zuwa kawai da ya banke abin ya buge shi shikenan sai abin ya fadi ya mutu ba za ka ci ba tunda mun ci akwai sharadin jintarwa nan kuma bai fidda jini ba au abdahu bila jarhin ko kuma ya cije shin amma bila jarhin ba tare da mikantawa karen tsoho ne irin mai babirka din nan ka san me ake cewa babirka irin mutumin da ba shi da eh hakware sun zube gaba ɗaya karen yana zuwa ya kama abin ya cicciza ya cicciza ya cicciza har ya kashe abin amma bai mai rauni ba to yanzu anan ma ba za a ci ba duk da ya ci zan tunda bai yi rauni ba aw yi ba to ga maganar mu na ɗazu aw yi ba ko kuma karen ya raurawa ya nuna ya hango abin farauta fa arsalahu kawai sai ya sake shi kaga yanzu anan a hannun shi din ma yake dan raurawan karen ya tabbatar da karen nan in ya fara abin nan ya hango ne abin farauta ne shi bai ga abin ba kawai sai ya sake karen to shi ma in ya je kashe ba zai ci ba balle kuma wanda ma karen baya hannun shi kamar yadda ka faɗa fara salahu bila ru'yatin kaji ba sai ya saki karen bila ru'yatin ba tare da ya hango abin ba to shi ma ba za a ci ba wa duna nisfin ubina maitatun ƙasa da rabi da aka nesantar a jikin dabba to na mushe ne ba za a ci ba illa an yi hasula bihi in fazu maktalin sai dai idan zartar da makasa zai tabbata da shi kan rasi kaman kai yanzu misali ka aika karen ka barewa kawai yana zuwa sai gashi ya zo ma da cinya ɗaya ko ya zo ma da kafan baya ko ya zo ma da wani abu da wani bangare wanda bai ma kai rabin jikin ba to yanzu wannan abin da ya gutsuro ya kawo din mushe ne ba za a ci ba saboda ai ba mamaki sauran jikin yana cin yana raye sai dai idan abin da ya kawo din yana zartar da makasa ba zai yi jikin yana raye tare da wannan abun ba misali ka aika karen ka bi shi kana mar kirayi duk sai ka rasa inda yake kawai kana nema kana nema kawai sai ga karen da kan barewan ya zo da ita ina sauran gangan jikin ka gama neman duniya baka gani ba to amma dai ai ba zai yiwu tana raye kan yana hannunka ba saboda haka yanzu wannan kan zaka iya zuwa jiya ma farfesu ka shi eh bare samu kan mushe wani kan mushe ka wuya wani ba a'a barewar ai ka hangota ka hangota ka ganta ka tabbatar da kan na wanda ka ko ka aika shi ne to amma ina sauran jikin ba mamaki ya ji ya boye ne amma wayo in kun rabu zai je ya dauki abin shi ya cinye saboda haka yanzu wannan kan in je zo da shi tunda an zartar da makasa zaka iya ci sai mu tsaya nan? eh alhamdulillah aha wannan bai karɓa ko anya